بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه a ci gaba da karatun cikin littafin alamu sunna al-manshura da itikadi ta'ifatin najiyatul mansura na Sheikh al-Allama al-Hafiz Ibn Ahmad al-Hakimi alaihi rahmatullah yau muna 29 ga watan Safar hijira alif da 448 wanda kuma ya zo daidai da to na juya ne ko goma sha biyar ga watan safar alif da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya zo daidai da ashirin da tara ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida da yardar Allah maɗaukakin sarki za mu ɗora daga yadda muka tsaya za mu tashi akan tambaya ta arba'in da hudu ma huwa tauhidul ma ma'anar iman billahi azza wa jalla na ga mun yi wannan ma huwa tauhidul ilahiyya tambaya ta 44 malam yace menene tauhidul ilahiyya domin ya gabata cikin sanin Allah madaukakin sarki ko cikin imani da Allah madaukakin sarki mun karanta cewa shine gaskata samuwar Allah madaukakin sarki samuwa irin wacce ba a taɓa yin lokacin da babu shi ba kuma ba za a yi lokacin da zai gushe ya ƙare ba domin shi ne farko da ba shi da mafara kuma shi ne ƙarshe da baya ƙarewa baya gushewa kuma shi ne maɗaukaci da yake sama da komai ba wani abu a sama da shi sannan kuma shi ne makusanci da babu wadda ya fi shi kusaci da halittunsa da bayinsa. Bai haifa ba, ba a haife shi ba, rayayye ne tsayayye a kan lamarinsa da lamarin halittunsa, makaɗaici wanda ake nufi da bukata. Kaɗaita shi a cikin ilahiyarsa wato wajen bauta masa da kuma kaɗaita shi a cikin ayyukansa ba da wanda suke aikata wani aiki tare da kuma kaɗaita shi a sunayensa da siffofinsa wannan yana daga cikin imani da Allah madaukakin sarki. Waɗannan ɓangarori guda uku bauta masa ayyukansa sunayensa da siffofinsa sai idan bawa ya kaɗaita Allah a waɗannan ɓangarori guda uku sannan tauhidinsa yake cika. Allah shi kaɗai ne, amma yana da cancanta fiye da ɗaya. A fahimci wannan, wasu daga cikin ‘yan bidi'a a kan wannan rabe-raben tauhidi sukan yi amfani da wannan dama su ce ahalus sunna sun kasa Allah gida uku. Wannan kuma bita da kulli ne da kuma neman rashin zaman lafiya a addini. ba wani musulmi wanda ya imani da Allah da zai ce Allah fiye da ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Babu musulmi da yake karanta Alƙur'ani da zai ce Allah biyu ne ko Allah uku ne. Abinda muka yi imani da shi, duk wanda ya biyunta Allah ko ya ukunta Allah ko ya yi wa Allah mara ko kishiya, to ya watsar da musuluncinsa. Domin musulunci bai yiwuwa ga dukkan wanda yake jin cewa Allah ya fi ɗaya. Mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah ba shi da ɗa kuma tare da shi ba wani Allah. Amma maganar da ake akan rabe-raben tauhidi shine cancantarsa madaukakin sarki. Cancantarsa ɓangarorin da Allah ya cancanta a kaɗaita shi a cikinsu. Ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko, ɓangaren ayyukansa. Allah yana da ayyuka. halittar nan gaba ɗaya aikin Allah ne. Gudanar da rana da wata da dare da yini aikin Allah ne. rayawa da kashewa aikin Allah ne duk wani hukunci na kaddarawa ko mai daɗi ko marar daɗi aikin Allah ne to a cikin waɗannan ayyukan nasa shi kaɗai ne ba wani wanda yake taya shi ko yake ba shi shawara ko kuma yake da wani ƙarfi makamancin nasa a'a shi kaɗai ne a ayyukansa wannan nassin alkur'ani mai girma ya tabbatar da haka fi ghairi ma makan ba wuri ɗaya ba walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub Allah yace mun halicci sammai da kasai da abun da ke tsakanin su yace kuma bamu gaji ba قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات Allah ya ce ka gaya musu abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ku nuna mun me suka halitta a ƙasa ko kuma wace gudumawa suka ba wa Allah a gina sama babu wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum darran wala naf'a suna bautawa kuma bayan Allah wanda baya mallakar amfaninsu baya mallakar cutarsu ko tunkuɗa cutarsu. Ire-iren waɗannan ayoyin suna tabbatar maka da cewa Allah maɗaukakin sarki yana shaida wa bayansa shi kaɗai yake yi, baya yi da wani. To, a wannan fannin sai ka kaɗaita Allah. To, daga nan farawa ka yi. Sai kuma ka kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin bauta masa yanzu wannan ayyukansa ne to sannan a matsayinsa na Allah mahalicci ya bautatar da bayinsa cewa su bauta masa wa ani'buduni hadha siratun mustaqim قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ita wannan bauta to ita ma idan an tashi yin ta shi kadai ake bautawa ba a hada shi da wani kaga mun fita daga wancan fannin ayyukansa yanzu mun zo fannin aikin bawa na bauta to bawa idan zai aikata aikin bauta Allah kaɗai ake bautawa ba a tara shi da wani a wajen bauta. To wancan na farko kaɗaita shi a cikin ayyukansa shi ake cewa rububiya. Nan kuma kaɗaita shi a cikin ayyukan bayi na ibada shi ake cewa uluhiyya ko ilahiyya duk ɗaya ne. Sannan sai ɓangare na uku, Allah yana da sunaye da siffofi. a cikin sunayensa da siffofinsa shi yake wa kansa suna ba a yi wa Allah suna shi yake wa kansa sifa ba a yi wa Allah sifa to shi kaɗai ne a sunayensa da siffofinsa tauhidinka ba zai yiwu ba sai idan ka tabbatar da kaɗaitakar Allah a sunayensa ba wani mai suna Allah ba wani mai suna ar-Rahman ba wani suna ar-rahim ko al-aziz ko al-wahhab ko al-ghaffar ko at-tawwabur rahim ko dhul jalali wal ikram ba wani mai suna irin na Allah shi kadai ne a sunansa sannan siffofinsa shi kadai ne a siffofinsa yana ji yana gani amma ji irin nasa shi kadai ne gani irin nasa shi kadai ne ilimi irin nasa shi kadai ne arzutawa irin nasa shi kadai ne kyauta irin nasa shi kadai ne duk wani abun da siffa ce ta Allah madaukakin sarki to shi kadai ne akan wannan siffar babu irinsa waɗannan cancanta guda uku sai ka ta Allah a cikin su sannan tauhidin ka ya zauna to amma su yan bid'a abin da yasa ba sa son wannan zance saboda an fallashe su ne idan mutane suka waye suka gane waɗannan al'amuran to waliyansu da shehinansu da abubuwan da suke liƙawa allantaka mutane ba za su bi ba don haka sai suke kautar da hankalin mutane suke tada zaune tsaye don kar mutane su gane gaskiya su gane addini domin yadda suke rikan waliyansu da shehinansu idan ka gane tauhidi zaka ga akwai abubuwa da yawa na tauhidin Allah ne suke ba su to sai malaman suna suka tona musu asiri amma ayyukan Allah da bauta masa shi kadai da sunayensa da siffofinsa ko Fatiha daga Fatiha dai Alkur'ani ya fara ko ko a Fatiha wannan abu guda uku akwai shi Alkur'ani gaba ɗaya cike da cike ki da wannan abubuwan Alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai ne talikai halittu duk halittu su ne talikai in an ci an ce taliki ana nufin halitta ubangijin halittu wani shine rububiya shine ubangijin dukkan halittu babu wani ubangiji ba shi ba shi ya halicce su shi ya mallake su shi ke juya su to shi kaɗai ne الرحمن الرحيم sai Allah yace الرحمن الرحيم a Fatiha الرحمن الرحيم mai rahama mai jin kai akwai wani nan suna ne suna ne da siffa sunansa ar-rahman ar-rahim wanda sunayen biyu suka kunshi siffa ta rahama rahamar kuma akwai rahama akwai rahama da ke cikin ar-rahman akwai rahama da ke cikin ar-rahim rahama da ke cikin ar-rahman rahama ce wacce ta hada dukkan halittunsa yana jin kan yana yana jin kan dukkanin halittunsa ba wata halittarsa wacce ba ta cikin kulawarsa da gudumawarsa sawa'un mutum ko aljan ko dabba mutum din ko aljan din sun yi imani ko ba su yi imani ba a matsayinsu na kayansa to suna samu daga rahamarsa zai arzuta su zai ba su lafiya zai jarraba su zai ni'imta su zai saukar da ruwan sama har da su za su yi noma sun magwano su ta tsoro za su nema sun masu samu za su yi aure sun masu haihu za su yi mulki za su yi siyasa za su yi kaza duk abin da Allah yake wa bayansa na ni'imar rayuwa su ma haddasu ake shine ar-rahman ar-rahman shi mai shi mai tausayin bayansa ne duniya da lahira babu ware shi yasa kana iya ganin mai imani ya samu duniya kana iya ganin mara imani ya samu duniya cikin rahamaniyar Allah ne kana iya ganin garin mutanen kirki an yi ruwan sama kaga garin tantirai an yi ruwan sama rahamaniyar kenan ƙasar da ake kafirci tsantsar kafirci kaga ana musu ruwan sama kuma suna shuka suna lambu abubuwa suna gudana yanda suke so rahamaniyar kenan to ar-rahman kenan ar-rahim kuma jin kai ne da Allah ta'ala ya keɓe shi mummunai ko a duniya ko a lahira akwai wani jin kai da Allah yake wa bayansa muminai ya nemi musu su a duniya bai wa kafirai irin wannan jin kan ko iya fargar da mumini a fargar da shi cewa ya yi kuskure don ya gyara jin kai ne sannan kuma ko da wani abu ya samu mumini mara daɗi sai a rubuta masa lada jin kai ne kafirai ba sa cin wannan moriyar to balle a lahira a lahira kuma wa kana bil mu'minina rahima mu'mine kadai suke samun rahmar Allah a lahira ba wanda zai mutu yana kafiri ko ya mutu yana mushriki a wajen Allah ranar alkiyama a raba alherin lahira da shi ban babu ko ba alheri ta toshe inda mutum ya mutu yana kafiri ko yana mushriki don haka da Allah ya ce ar-rahmanir rahim shi kadai ne a sunayensa da siffofinsa samfuli aka bayar na ar-rahman ar-rahim duk sauran sunayensa da siffofinsa shi kadai ne da Allah ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ita maliki yawmiddin ta tare da rububiyya mamallakin ranar sakamako rububiyya ce shi yake mallaka kamar yadda yake mallakar duniya kan shi yake mallakar lahira maliki yawmiddin shi yake mallakar lahira ba wani mai isa da iko ranar alkiyama idan aka ce maka ranar alkiyama akwai wani wanda sai abin da ya ce akwai wani wanda sai yadda ya yi ko a cikin kabari ko a ranar alkiyama akwai wani cewa sai wanda kuma ba Allah ba ka ƙaryata shi kowaye shi ya fada ka ƙaryata shi maliki yaumiddin Allah shine mamallakin ranar ba da sakamako ta ranar lahira ko maliki yaumiddin Allah shine mai mulkin ranar ba da sakayya ta ce ranar lahira da haka kenan da mulkin da mallakar duka kayansa ne subhanahu wa ta'ala yau ma ya'ati la takallamu nafsun illa bi izini Allah ce ranar da alkiyama ta zo ta la takallamu nafsun ba wata rai da za ta yi magana illa bi iznihi sai da izininsa shine mulkin ita ce mallakar to da Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka wannan kuma bangaren bauta ke to in ka bi alqur'ani haka zaka rika cirewa haka zaka rika cirewa akwai yanda Allah ya magana ayyukansa akwai yadda Allah ya yi magana bauta masa, akwai yadda Allah ya yi magana sunansa da siffofinsa. Ba ka raba Alkur'ani da waɗannan abubuwan guda uku. Shi yasa sunaye da siffofi kamar ayoyi za ka ji da haka suke karewa. Ghafurur Rahim, Alimun Hakim, Tawwabur Rahim, innahu kana aliman hakima, innahu kana ghafurur rahima, innahu kana azizan hakima, innahu kana ganiyan hamida. Haka za ka ji suna karewa ayoyi suna waɗannan sunaye ne da siffofi. a takaice dai wannan rabe-rabe guda uku na hakkokin Allah maɗaukacin sarki dole bawa sai ya gamsu akan kaɗaitakar Allah maɗaukacin sarki a waɗannan rabe-rabe na tauhidi guda uku. To daga cikinsu akwai tauhidi ilahiya, kaɗaita Allah mai tsarki da buwaya. a wajen bauta masa. To menene wannan kadaita masa kadaita shi wajen bauta masa? Aljawab amsa malam yace huwa ifradullah huwa ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal batinah shine kadaita Allah mabuwayi madaukaki bi jami'i anwa'il ibada da dukkanin nau'uka na ibada الظاهرة والباطنة نوعي ظاهري da nau'i na باطني nan ma mu fahimta ibada ba kala ɗaya wace ba kar a ɗauka a faɗi a yi sujjada shine kadai ibada ko a ɗauka cewa sallah ita ce kadai ibada da haka in ba sallah kai wa wani wani ba to baka bauta masa ba da haka in ba sujjada ka faɗi kai wa wani ba baka bauta masa ba a'a ita bauta tana da kala-kala kala-kala ce iri-iri ce akwai ta gabbai akwai ta zuciya to duka sai ka kadaita Allah a duk wani nau'i na bauta ko na gabbai ko na zuciya ko na zahiri ko na batsi na zahiri shine abin da yake bauta ta fili bauta ta fili kamar irin sallar kamar irin azumi kamar irin yanka kamar irin ambato na zikiri da sauransu waɗannan bauta na zahiri da ire-irensu akwai na batsini kama daga niyya kama daga tawakkali kama daga inaba tsoro ƙauna da sauransu duka waɗannan suna cikin bauta fa suna cikin bauta shi sa malam yace ta Allah mabuwayi madaukaki bi jami'i anwa'il ibadati da dukkanin nau'uka na ibada, kalolin ibada, al-zahira, ibadar da suke take bayyananna, wal-batina da ibadar take koyayya a cikin zuciya, ƙaulan wa amalan. Idan ibada ce ta magana sai an kaɗe ta Allah a cikinta, wa amalan da kuma ibada ta aiki sai an kaɗe ta Allah a cikinta. Wa nafiyul ibadati an kulli masu wallahi da kuma kore bauta daga dukkanin wanda ba Allah ba ta'ala ka'inan ma kana kowaye shi, sai ka haɗa biyu nan, idan ka kaɗaita Allah a zahirinka da baɗininka to sai kuma sai ka kore bauta wa waninsa sai ka kore bauta wa waninsa kowaye shi ka'inan makana kowane ne wannan shine me shine la ilaha illallah kaji haka abin yake la ilaha korewa ne babu wani abin bauta illallahu sai Allah kaga kenan idan ka ce illallahu Allah ne kadai abin bauta kana bauta masa da harcenka shi kadai kana bauta masa da zuciyarka shi kadai kana bauta masa da sauran gabanka shi kadai to ba zai tabbata ba a gare ka imani ba zai tabbata ba a gare ka sai ka tabbatar da la ilaha babu kuma wani abin bauta sai shi haka biyun nan ake yi wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah Allah ce duk wanda ya kafirce wa dagutu yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wusqa to sai ka hada biyun nan da haka la ilaha illa Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shine wannan idan ka kaɗaita Allah to sai ka kore bautar waninsa. To, da nan za ku gane kuskuren da wasu suke faɗawa, ko dai saboda duniyanci, bariki ko boko ya shige su, sai ka ga waɗansu gashi suna bauta wa Allah shi kaɗai, amma har cikin zuciyarsu. sun halattawa mai bautar wani Allah cewa ya yi tun da abin da ya zaɓa kenan shi ma akan daidai yake. Yana daga cikin hatsarin boko idan mutum ya yi shi babu addini, shi ne yardarwa wani bautar da yake wacce ba ta Allah ba, cewa shi ma daidai yake. ba zai taɓa yiwuwa ba kana musulmi dole dole dole ne da harcenka da zuciyarka ka nesanta su daga yarjewa wani abin da yake na bautar wani Allah kar ka yi wasa ko kaɗan ka ce ai kiristoci ma bayan Allah ne su ma Allah suke bautawa sannan suna da ‘yanci na su bauta abin da suka ga dama, kowane ɗan ƙasa shi ma yana da ‘yanci ya bauta abin da ya ga dama, dukkaninmu abu ɗaya ne, kai ta waɗansu maganganu da suke gwada cewa ka yarda da musuluncinka, ka yarda da kafircin mai kafirci. Baya yiwuwa ai, musuluncinka ba zai zauna ba sai ka ƙaryata kafircin mai kafirci. sai ka jiye masa ka tsaurace masa azabar Allah sai ka gan shi ɗan wuta kafin naka musuluncin ya zauna kalmar shahada ba ta taɓa tafiya ba ta taɓa tafiya gambal habar kalmar shahada set ce set take tafiya la ilaha illallah sai ka kore sai ka tabbatar don haka malam yace korewa bauta daga duk wani wanda ba Allah ba ka'inan ma kana kowaye shi da aka ce kowaye shi ana nufin kowaye shi sai da aka ce kowaye shi ana nufin kowaye shi da Allah ya tashi korewa kansa sa'a da aboki da tsara da ya tashi korewa kansa ɗa ko mata ko akwai wani wanda Allah ya toge yace amma banda wane babu don haka za ka haɗa gaba da in ka tashi korewa Allah za ka kore kowa da komai kenan ana nufin karatu yana gwada maka har da annabawa da mala'iku da waliyai da salihan bayi duka ka jaye su gaba ɗaya a jikin Allah ka bar shi shi kadai ake bautawa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi hukunci Allah ta'budu illa iyahu kar ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi kadai kaga na ma korewa ne da tabbatarwa wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da wani abu komai wala tushriku bihi sai ka ce shay'an komai shay'an komai Allah bai ware wani abu ba mu rika fahimtar wannan a cikin ɗanɗanon alkur'ani mai girma kar mu yadda a zo a ce mana ga wani nan shi ai shehi ne ko shi wali ne su na gida ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su dama su kaza kaza ne da haka sai abin da suka ce ma ake a faduwar ubangiji da haka su sun kai matsayin kaza ana waɗansu labarai na ƙarerai wanda bai kamata hankali lafiyayye ya kama ba mala'ikun tambaya sun zo kawai tambayar wani sun cewa ai ubangijinka ya ce shehu abdul qadiri aka ce da shi suka ce da shi suka ce da shi waye ubangijin ka shehu abdul qadiri za su dake shi shehu abdul qadiri ya bayyana yace kar ku taba shi ya hana kuma ya gagare su wai kuma saboda wai wai saboda kusacin sa da kusacin sa da Allah ne shi dan gida ne a wajen Allah dan haka ya hana su aiki suka ce Allah ne ya saka sai ce ku je ku ce masa ba za a dake shi ba ni nace ba za a dake shi ba kuma suka koma wajen Allah Allah ya ce ku je ku in bai ba ku amsa ba ku dake shi suka dawo za su dake shi yace kar ku taba shi in kun taba shi ma za ku dawo lahira lahirawa masifa yau suka koma Allah ya ce to sai ku bar shi ayya za a yi wai sai aka fasa saka irin wannan iskancin hankali lafiyayye bai kamata ya gamsu da shi ba sai taɓaɓɓe da mai faɗa da mai yarda da taɓaɓɓu ne. To wani lokacin abin da ake amfani da shi ake cutar da musulmai, ake cutar da imanin mai imani shi ne wai shi wannan ɗin wai kusacinsa da Allah ne yasa yake da wannan damar. Ba wai ya fi ƙarfin Allah ba ne, a'a ya zama ɗan shalele ne, da haka shi in ya tada rikici saboda kusacinsa da Allah, Allah ba ya so ya ɓata masa rai, kenan ake so a shigo maka. to kuma gashi alkur'ani duk sanda zai kore bautar wani Allah kowa yake korewa kowa yake korewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa abudu wa wa abudu Allah wa la tushriku bi sai aka ce shay'an koma me kar ku hada shi da Allah wa qala ta'ala innani ana Allah Allah ta'ala ce ni din nan ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abun bauta sai ni babu wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai ni fa'abudni Allah ya ce ka bauta mini wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah don ambatona kaga da Allah ta'ala ya ce ni dinnan ni ne Allah abun bauta babu wani Allah sai ni ji Allah kaga inda a ce akwai wani anan aida zai ce sai kuma wane ko sai su wane ko kuma da sai ce sai ni sai kuma annabawa na ko sai ni sai kuma mala'iku na ko sai ni sai waliyai ko sai ni sai kaza babu wani abun bauta ce sai ni sai shiru iya nan to babu ne malam ya ce wa gairu zalika min al'ayat da ayoyi da dama waɗanda ba wannan ba wa haza qad waffat bihi shahadatu an la ilaha illallah kuma dukkan wannan bayanin duk wannan hukuncin da ke cikin ayoyin nan kalmar shahadatu an la ilaha illallah ta biya bukata ita kadai tana gwada maka wannan abin da duk ake karantawa cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai don haka tauhidi da imani da samuwar Allah maɗaukakin sarki ba zai tabbata ba sai mutum ya haɗa abubuwan nan guda biyu ya bauta wa Allah shi kaɗai kuma ya kore bautar wani Allah daga kowaye daga komiye sai ya kore wato bautar wani Allah maɗaukakin sarki akan koma wane ne wadda aka haɗa shi da Allah kusancin bawa da Ubangiji baya ba shi lasisi ne ya zama shi mana da wani hakki na bauta masa. الله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته